yana jin tsoron talauci ya tara dukiya ba ya maganin talaucin ba kenan fa kama da kaga mai mai dukiya wanda ya tattara dukiya kuma ya zama ya yi tsoron talauci saboda haka bai sake ba yana da dukiya mai yawa wa aminal awaƙiba ya amintu daga aƙiba abinda zai biyu wato kenan nan ya ce idma anna bil aqarib aƙiba a nan ya fassara shi da makusanta ne awaƙiba wato ainihin ana ce matsa aƙiba saboda shi ne ke mai gurbi to aminal awaƙiba yana nufin ya aminta da magada ke shi yana jin komai lafiya lau amma fasar da ni na ɗauka yana nufin abin nan ainihin aminar awaki ba ainihin kamar ya aminta da abin da zai biyo yana ganin komai lafiya da to to ba wane ne ma kan maganan ba sai ce kuma ɗulu amalin yawa shine shine fi'ili ɗin أرأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحضر الإقرار وأمن العواقب طول أمله kaga shi dogon buri ya ya sa shi ya aminta kenan was i'ada ajali was tibada ajali ajali ka sha ganin mutanen da dukiya mai yawan gaske suna jin lafiya lau da dukiya da yaya suna cikin aminci ba su jin tsoron to amma ne kuma suna da ruri za su yi ma kaza za su yi kaza za su yi kaza suna shirye-shiryen abubuwa za su yi nan gaba kuma sun nisanta ajali ba su zama wasu abubuwan su yi ma sun shekaru masu zuwa saboda mene suna ganin za su kai shekaru to kamar ya auku abubuwa yaya kuma aka waye gari gidajen su bora wa ma jama'u bora abinda kuma suka tattara ya halaka halakakke kamar misali a ga kangon gari wanda da can mutane sun zauna har a ga ganuwa ga gine-ginen gidaje manya-manya har a ga hamshakin fada amma duk ba mutum ba kowa ko wanda kamar kwana uku da suka wuce nake gani an nuna amfanin drone technology wannan irin sama marasin matuki an yi amfani da shi an tsora masa kamara to ya bi ta dokan daji yana daukan hotuna ya dauko hoton wani ni a italiya wanda ba mutum to da yake sun gina akan tsaunin mutane da wanga su shiga su gari amma da shi kamara din sai ana gani ta sama ga hamshakan gine-gine ba kowa a wurin to yadda ya zama gine-ginensu sun zama kaburburansu kuma su kuma kukiyoyin da suka tattara fa da shagalolin da aka sha ina raguwa ke wa'annan wuraren ana dudduba kila a ga waɗansu wa'ansu abubuwa da suke nufin an sha shagali amma ba shagali kamar aka ga wa'ansu yansu tasoshi da wa'ansu cokula an san lallai wa'ansu kayan shagali an riga an kuma aka ga wa'ansu kofuna da wa'ansu kwalabe an san amma babu wa'in abubuwa tun sun wuce an sha sha amma kaman ba a sha ba ba kaman ba a yi su ba to haka ne to wannan ma ko da ma ba idan mutane su wa'annan mutane suka wuce mutane suka wuce kina ne ga cewa gidajen su zama kaburbara da suna ina ina tambaya da ina suke akwai kira'an ya statabur ko yu statabur kana iya bina ya yanke daga gidan daga daga da wannan gid- daga wannan gidan da ake iya bidan hamzari din ya zuwa gidan dawwama ya je gidan sakamako an gama ya ce wa zalika li'anna istidad al-hasanat wasta itaba sayi'at innama huwa fi dar takali yawa saboda wannan kuwa domin shi ah, bidan ƙara kyawawan ayyuka da bidan tu- tuba muna ya ce mishi bidan tuba ne, kawo uzuri a gidan taklifi ake wahalatul hayat a gidan rayuwa wa amma al-akhirah ba huwa darul jaza lahira ko gidan sakamako ne tunda ya je gidan sakamako an gama yanzu za a yi mishi sakamakon abin da ya yi ila iyaka in khairan khairan in sharran sharran yanzu a- a- a- ba za a ba shi daman ya khair ba ba za a shi daman ya- ya- ya ya kankara sharrin an gaba fa yau mai izin layan fa'ul lazina zalamu ma'adaratuhum wala hum yasta'tibu nan alqur'ani a rannan ba za ba za a ba ba a wannan rana m- ah, wanda suka yi zalunci hanzarorinsu ba zai ba zai amfane su ba, kuma ba za a ba su dama su su su bi tubawa fa in yasbiru fa naru mathwan lahum wa in yasta'tibu fa ma hum min al mu'tabin wanda alqur'ani in sun in sun daure to dai ma- wuta ce makoma kaki subhanallah Allah sauki ko a dore ko kar a dore isbiru aw la tusbiru sawawan alaikum in an zo ana jaza'i kawai ba abu batun ko ya ko ya cije da ya ciwo ko ya dinga kururu ya dinga iyo duk ɗaya ne jaza'i ne gashi nan ko ana sai ya ce to in sun- in sun- in sun ma daure makuta ce za su ko in kuma sun nemi a- su kawo uzurori ba kuma za a ba su daman kawo uzurin ba. wato ma'ana ba za a saurare su ko da sun ce ya ubangijinmu wannan abin da muka yi saka- sakenmu ne sakacinmu ne mun cuci kanmu to shi ba ruwan mala- mala'iku da aka wakara su sai su yi ta musu ka abin da aka ce a yi musu idan sun kururuwa su mala'ikun masu azarta su rikashe musu manzanni ba su zo muku ba sai sun zo ba su gargaɗe ku ba ba su je muku in an yi wannan aikin nan za a zo ba su sun gaya mana to kuna kuna kururuwa mai ne ne kuma ba ba ba ba hamzari ana to shi yin irin wannan ya gabata a hudu ba ta 82 shi yin irin wannan mun mun magana kai batun istitabi ko mutum da nan an riga an gama sai dai sai sakamako to bayan da amirul mu'minin alaihi salam ya faɗakar da mutane dangane da gushewar duniya da karewanta wannan tabbas ka- bayan an an faɗakar da kai ita duniyar nan ba dawama take ba mutum ba karka rudu da cewa tana nan tana nan amma baka na'am duniya za ta kare lokacin wa'adin karewanta amma ba duk mutane za su zauna gaba ɗayan su har karewanta ya zo ba kamar ana ta maganar ranar hurin kaho ba ruwanka da wani hurin kaho karka damu da wani hurin kaho hurin kahon ka mutuwan ko an ce maka za ka ta rayuwa ne hausa sai an hura kaho ko ran da ka mutu shine karka karka dinga tunanin cewa tashin kiyama za a dade ba ai ba ran da ka mutu tashin kiyaman ka ke ka rika tunanin tsakaninka da mutuwanka ne shi ne ya kamata ya dame ka tsakaninka da lahira mutuwa kaga ba nisa ke muka ce tsakanin tashin kiyama da nisa tsakanin tashin kiyama nan da nisa a wace shekara za a yi tashin kiyama tambaya wannan an ce eh, mutane sun sha tambayar manzo Allah irin wannan tambayar sai an sa musu da amsa mai hikima akwai wasu gungun mutane da suka zo suka ce mata sa'a yaushe ne ta sa'in kiyama sai manzo Allah ya dube su sai ya dubi wani yaro a cikin sai ce kafin wannan yaron ya ya rayu kafin ya tsufa kiyaman ta tsaya to ma'ana shi wannan yaro shine karamin su ɗan ƙaramin yaro kila kamar kamar ɗan shekara goma su kuma ɗan shekara hamsin sittin saba'in su ne suka ce matarsa sai aka ce kafin wannan yaron ya girma sa'an kiyamar da ɗaya to shi wannan yaro ɗan shekara goma in ya zama ɗan shekara saba'in nan gaba nan da shekara nawa kenan to su ɗan shekara saba'in a wannan lokacin suna yana to kiyamar su ta tsaya kenan ba kaga wato kafin yaron nan ya- ya- ya ya girma kiyamun ku ta tsaya ma'ana mutuwa ko kuma in mutum ya ce me yaushe ne sa kiyama sai ce me kai ta ne ji domin ta haka dai manzo Allah ka an samu su da hikima kiyaman ka mutuwan ka yawa ba da za a ce duk za a gama rayuwa ne irin na wayannan butterfly din za ta daya mutu gaba ɗaya to sai ka ce yaushe ne yaushe ne tun da ka san gaba ɗaya za a mutu to gaba ɗaya ka ce maka za a mutu ran da ka mutu kai kiyaman ka kenan saboda haka karka rudu da cewa akwai mutane ko ka mutu akwai mutane kafin a haife ka ma akwai mutane ana ta mutuwa har aka haife ka ana ta mutuwa haka girma amma ana nan kai ma za ka mutu shi ne ma'ana to tun da ya tunatar da cewa ita fa duniya tana ƙarewa sai kuma ya tunatar da cewa to kuma a yi tanaji don inda za a tafi faman ash'arar taqwa qalba baraza mahala to kullum shi sharif rari yakan yakan shi su kalmomin amiru mai yake burge shi mu wa'azi muke so amma shi kullum sai ya koma na wuraren da ka dubi inda ce wani lokaci na kan kyale zaƙin luga tun da mu ba laraba ba kuma dai mu dai kawai wa'azi muke karanta amma dai luga ɗin ma da daɗi faman ash'arar taƙawa ƙalba baraza mahala wa faza amala faza amala ko amaluhu ne wa man faman ash'arar taƙawa ƙalba baraza mahala wa faza amala haka ne to wannan abin ya da ya da jero kalba mahala amala shi ne to wanda ya jiyar da zuciyarsa da takawa wato ya sa takawa a zuciyarsa ke wato ya lizamta takawa a zuciyarsa da yana domin ne don haka ana kiran ma tufan da ke taɓan fatan jiki ana ce masa sha'ar wanda ke saman jiki ana ce masa bifar wanda ke taba wata tufa amma wanda ya fatan jiki sunansa mutum ya ya sa shi'ar to ta ya don ana ce masa shi'ar ne saboda saboda shi ne dan faru da fatan jiki ya lizimci fatan jiki to man ash'arar takawa kalba wanda ya lizimta ba ma da'iman zuciyarsa tana takawa zuciya zuciyarsa tana gamuwa da Allah abinda ake ce mata kawa shine jiyar da zuciya zuciya tana tuna Allah ta yadda tuna ya sa ta tana mutum ya zabura ga aikata aka umurce shi ya aka aikata shi idan idan mutum yana sa a'a a'a kuma yana da takawa ke duk mai saban Allah dun saba ma Allah rashin takawa dun da da da zuciyarsa ta kawo ba zai saba Allah wanda ya sa ma zuciyarsa ta kawo yana Allah yana ganin sa ganin har ma ba zai sa baraza mahala mun cikin a larabci mahala yana nufin takaddum cikin alkhairi hasata hasata alheri akan ce mashi akan ce wanda ya tsere mutane a ayyukan kirki kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki za ka yi fakunu min ha ala aufaz to ku kasance a cikinta min ha daga gare ta ita ita wannan duniya wadda take maketara ce ala aufaz gaggawa ujila ka ci dama ka samu maza maza maza maza kama an ce an ce maza a zo a shiga a hau jirgi to kaga mutum girgir girgir na ɗaya ɗauka abin da zai iya ɗauka da sauri da sauri yanzu tun da ka san za a mutu maza maza kaga kana da rai kar ka jira sai gobe ka yi wani abu maza maza kai ta yaga ka ɗiba wannan ka ɗiba kana ta ɗiba abin da zai yi duk ka tafi da shi rayar kana ta da sauri da sauri kar kai sau sau sau mutuwa ta zo in kai zo ba zo ba kace na yi gobe in ka mutu ba ko na yi balanta na yi baɗi ko in na girma ko in na gama makaranta na yi ko in na kama aiki ban da wannan yanzu yanzu kai ta kai ta kai ta kai ta ɗiba kai ta ɗiba kai ɗiba da gaggawa wa ƙarrabo zuhur ko gabatar da baya baya don abin hawa ana ana akan hau bayansa ne saboda haka ana ce ma abin hawa zahar saboda hawa bayan shi ake hawa dangin dabbobi ke ma'ana karbo anan za mu ci ababen hawa ne ya a wannan zamanin sai karbul maraki ko gabato da abubuwan hawa zuhur yana nufin baya ni amma baya a kinaya ne ga dabba wanda ake hawan bayanta idan kana kujila za ka tashi maza maza ka tara maza maza ka jawo roki kusa ka kawo ka ko ba ka bai to shine kamar wato maza maza maza maza ku gaba ku kawo abin hawa da sauri liziya domin ta don ba na kinaya ga yanzu kai ta tanajin tafiya tanajin tafiya din nan na mutuwa mutane mai sanya mai gaggawan yana gudun in bai kinkin jirgi zai tafi rabu da shi to kana kana ta gaggawa kana ta gaggawa kana ta kada mala'ikan mutuwa ya zo kawai kuma shi ke ba sauran aiki saboda haka da ka ga samu ka sami dama malam da ka sami fursa ka su ko fursosi na sana tafiya fursa sana tafiya dare da rana da daddare fursa ta zo ta wuce ta wuce ana nan sai a ce wata kaza sai a ce wannan watan rajab ne shi kuma fursa ne na kaza da kaza sai ya zo ya wuce sai abar sai ramadan shi kuma fursa kaza raman darare muhimmai dararen layalin kadar dararen goma din nan daren idi ran idi eh ya wuce ana nan babban sallah lai yake shigerin ya wuce hajji ne mai ya riga ya wuce wannan kuma yanzu ana na ana shekara ta cika ana na ana na ana har hada maka shekaru daga shi ana shekaru tun ana ɗaiɗe ko ai gomomi shekaru ma don Allah nawa ake ba gomomi ne ban an daɗe ko ana ɗaruruwa ne gomomi ne in an daɗe gomomi ne kawai ba a yin ɗaruruwa shikenan kuma sai mutuwar ta zo ko kuma ta zo ma ba zata don kowane lokaci tana zuwa to yanzu tun da ba tabbas ba ne ko da tabbas ne ma aka ce duk wanda ke da rai sai ya sami shekara saba'in sannan zai mutu in an ƙara masa bonus ne in ba ƙara ba kuma to amma dai garanti saba'in zai kafin to ya ka gani malam ya yi sake sai ta kokari ya ta ɗiba ce to tun da ina da ƙarfi yanzu kafin tun kafin 60 bari ka gani ba sai ce bari in jira sai 60 ita ce ita ce ta hada da yawa in yayi 70 din kaga kuma sai ita ce to to yanzu fa tun da an cika 70 ba ko da lokaci mutuwa za ta iya zuwa ita ita ce ka to ba na tambaya haka ne akan yi akwai garanti din zuwa 70 din ne ba garanti na ko nawa ne saboda haka maza maza ku yi ta ku ta tanaji to nan akwai sharhi ya kawo sharhin ibn abul hadid amma shi abin da ka faɗa ne da hausa ana cewa ainihin amirul yana yana umartar da su gaggawa ne wajen maza-maza kamar yake da tashin matafi tashin matafi nan gidi-gidi yana sauri kasan ina abin da yake ƙwarin yana maza-maza ya harhaɗa kafin ya tashi saboda ɗan gajeren lokaci ne kamar misali matafi wanda ke shirin zai tafiya kamar sa shi aji sai yana harhaɗa yana haɗa lokacin